الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a barkan mu da sake dawowa cikin wannan darussa da muke a cikin littafin daliya ta abul khattab al-kalwazani rahmatullahi alaihi wa jazakallahu khaira darussa a cikin aqida wanda zamu tashi darasi na biyar inda malai yake cewa a cikin baiti na 22 qalu fayunzaru bil uyuni abillana fa ajabtu ru'yatuhu liman huwa muhtadi قالوا فهل لله علم قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي قالوا فيوسف أنه متكلم قلت السكوت نقيصة بالسيد قالوا فما القرآن قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد قالوا الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد قالوا فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها لسيدي لو لم يرده وكان كان نقيسة سبحان أن أن يعجزه الردي قالوا فينظر بالعيون أبلنا فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي قالوا فهل لله علم قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي قالوا فيوصف أنه متكلم قلت السكوت نقيصة بالسيد قالوا فما القرآن قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد قالوا الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد قالوا فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده وكان كان نقيسة سبحان عن أن يعجزه الردي أيوة ما زي تاش مسألة رؤية الله يتي فهل قالوا سكتشي فينظر بالعيون شن ينزوزه أجا الله دا إدانوه fayunzaru fayunzaru bil uyuni shin za a ga Allah da idanuwa abillana ka bayyana mana wannan fa ajabtu sai na bada amsa na ce ru'yatuhu ganin Allah liman huwa muhtadi ga wanda yake shiryayye to anan suna tambayan malam fa hal halillahu ta'ala yura fil akhira shi za ga Allah a lahira ka mana bayani waddih lana bayyin lana haza ka bayyana mana ya abin yake shine mala ya bada amsa yace ay ru'yatu liman huwa muhtadi wato yana tabbatar da ru'ya ta Allah wanda suke ahlul hidaya ahlul iman su wannan ya tabbata Allahu yura fil akhira ahlul iman za su ganshi kamar da yazo a cikin hadisi wanda yake al-muttafaqu alaihi innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi so wannan ya ya inganta kuma gashi nan kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun kina kun da su ganshi wujuhu yawma idhin nazira ila rabbiha to akwai lilladhin ahsana al-husna wa ziyada mun sani cewa as-salafu sun fassara az-ziyada huna bi anna hiya an-nazar ila wajhillah shine wato ziyada da Allah ya ambata a lilladina ahsanu al-husna to wa ziyada shine ru'yatullah sannan kuma akwai waɗanda suke inkarin ganin Allah da ranar kiyama suna kawo irin nusus na la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful kabir la tudriku al absar suka ce ai ai gashi an ce ba za a iya ganne ba su iya riskar Allah sai aka ce a'a nan ana nufin nafi ne dil idrak idraki ne hakikanin abu shine ake korewa nan la tudrikuhul absar ana nafil idrak ne al idrak shine idrakin abu hakikanin yanda yake da haka walaysa nafiyan da ru'ya wannan ba wai kore ganin Allah bane yake yi so da haka tsakanin a ru'ya kuma da al idrak akwai bambanci tsakanin al idrak wa ru'ya yau ana iya samun an samu ru'ya amma ba idraki eh an samu ar ru'ya amma yanzu falamma tara al jama'an tara al jama'an su ne jam'in Musa kenan da Fir'auna. Ana samun Musa inna lamudrakuna su kuma suka ce lamudrakun lamudrakuna kala kalla kala kalla da muka duba nan ra'a jam'u Musa jam'a Fir'aun su mutanen jam'u Musa sun ga jam'i na Fir'auna to dukkanin kowane dai ya ga kowane to sai ashabu Musa suka ce inna lamudrakun suka ce inna lamudrakun da su kuma kawun Musa suka ce kalla wani Musa sai inkarin al-idrak ya ce kalla ce inna lamudrakun ya ce kalla tare da cewar akwai tabbatar da ar-ru'ya amma kuma ya kore idraki ya kore to da haka Allah subhanahu wa ta'ala yura lakinnahu la yudrak za a ga Allah amma ne Allah shine wannan ba zai yiwu ba so wasu kuma suna kawo cewar to ayan ce lantara ne ita kuma lantufi ta abid wannan ma a ta ga arabiya an kada su bin malik na cewa marar an nafiya bilan mu'abbada fa qawla hurdud fa qawluhu hurdud wa siwahu fa'aduda so da haka wannan kaulin zance ne wanda yake na ba za a karbe shi ba domin ita lan ba ta kore mu'abbat ba ta nafiyu ne wanda yake na har abada mun ji gaya can lan ya tamannahu abadan wana da ya maliku ya kudi alaina su mun dai ji wannan a darasin mana baya ba mu su mu bude karatun kada a ci bai ci dai kuma ya cinye darasi fa yunzaru bil uyuni abillana fa ajabtu ru'yatuhu liman huwa muhtadi to da haka ahlus sunna suna tabbatar da za a ga Allah malam ya ce ƙalu suka ce ƙalu suka ce fahallillahi ilmun shin Allah na da ilimi nan malam zai mana isbatin sifatu da ilmin lahi ta'ala zai tabbatar mana da sifa ta ilimi isbatu sifatu da ilmi lillahi ta'ala da haka ya ce ƙalu fahallillahi ilmun shin Allah na da ilimi qultu nace to ai ma min alimin illa bi ilmin murtadi to ai illa bi ilmin ai babu wani wanda yake mai ilimi face da ilimin Allah ne duk wanda yake mai wani ilimin babu wani mai ilimin to face ilimin nasa na Allah ne wannan bai ce akwai wasu nusak da ba a same shi ba amma da abin da yake so ya tabbatar shine a yusafu Allahu bil ilm shin za a siffanta Allah da ilimi to ana amsar da malam ya bada mamin alimin eh babu wani mamin alimin illa bi ilmin murtadi ai murtadi ai muttasifin bil ilm eh mamin alimin illa bi ilmin murtadi wanda yake muttasifin bil ilm to haka ahlus sunna Uh, suna tabbatar da sifa ta ilimi suna cewa inna min sifatin lahil ilm daga cikin siffofin Allah akwai al'ilm da haka sifa ce wannan zatiya wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi kunga min ilmihi ay ilmu Allah illa bima sha kuma gashi nan ya'lamu ma yaliju fil ardi kunga aka ce daga alima ya'lamu to akwai ayati da hadisi akan sifatul ilmi lillahi wannan ma'arufa ne ga kowane ɗalibi ma in ka tare shi ka ce kai kawo awi zai iya badawa insha Allah su mu'tazila ne suka kore sifa ta ilimi ga Allah mu'tazila suka ce la yusafu la yusafu bil ilm duk da kuma suna tabbatar ma Allah sunan al-alim to wanda mu'tazila kenan um, to sai kuma sifa ta alkalam lillahi ta'ala malam ya ce ƙalu suka ce fa yusufu annahu mutakallim shin za a siffanta Allah da cewar Allah mutakallim ne Allah yana magana fa yusufu annahu mutakallim shin za a siffanta Allah da cewar yana mutakallim ne qultu sukut nace to ai yanzu as-sukut shiru din nan rashin magana aina kisatu in ce bi sayyidi wannan na ƙasa ce ga Allah a cewa Allah baya magana nan kuma akwai isbatu sifatul kalami lillahi ta'ala akwai isbatu a wata nuska kuma qultu sukutu na qisatul mutawahhidi a wannan nuska samu kuma bi sayyidi suka tambaye shi shin Allah na magana sai ba da amsa da cewar ai shi wannan wasfullahi ta'ala bi sukut to Allah bibi baya magana wannan tawaya ce to da haka wa ma kana min sifat fihi naqas dukkanin sifa da ke da tawaya a cikin ta to ba a tabbatar wa Allah da ita gaba daya to wannan kuma naqisa ce to da haka Allahu mutakallim ne kenan to kuma nan ma akwai adilla masu yawa akwai adilla a nan masu yawa game da tabbatar da haka da haka ahlus sunna suna tabbatar da suna tabbatar wa Allah da sifa ta al-kalam da tunan da ta'ala mutakallimin su wannan shine abin da yake tabbatacci insha Allah da haka wa man asdaqu min Allah qila wa man wa kallama Allah Musa taklima ga kallama Allah Allah mutakallim ne وكلم الله موسى تكليما غشنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه كذا متكلم ne so haka akwai adilla masu yawa ta cikin ahadith ma akwai ya ce ya Allahu ta'ala yawmal qiyama kun ga irin waɗannan suna tabbatar da haka na ƙasashe a danganta asukut ga Allah su wannan kenan sai malam ya ci gaba da cewa ƙalu suka ce famal ƙur'an to me ƙur'ani ƙalu famal ƙur'an to me ƙur'ani ƙultu kalamu wanda hatta shidan ba tabbatar da alƙur'ani kalamullah famal ƙur'an me to ƙur'ani ƙultu kalamuhu qultu kalamu nace shine kalamullah alqur'anu kalamullahi qur'ani maganar Allah ne kenan min gare ma hadath qur'ani ba makhluq bane eh qur'ani ba makhluq bane qur'ani kalamullahi ne wa ghairi tajaddud ko babu sabuntuwa yanan ayin da yake kalamullah famal qur'anu qultu kalamuhu ma min كلامه من غير ما حدث وغير تجدد القرآن كلام الله wannan ce aqidar ahlus sunna mallai ba da amsa da cewar kalamullah ne min gairi ma hadath wa gairu tajaddud ahlus sunna ya'taqiduna anna alqur'ana kalamullah ta'ala munazzalun ne minhu wa annahu gairu makhluq qur'ani ba makhluqi bane qur'ani maganar Allah ne da haka sifatun ce min sifatihi kenan so wannan daga cikin abin da yake nuna kan alkur'anu kalamullah akwai wa yuriduna ayyu yuriduna ayyu baddilu kalamallahi ai alkur'an zaka fasan alkur'an kalamullah kalamullah wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi wa in ahadun min al-mushrikin istadaraka fa ajirhu hatta yasma'a to da haka akwai adilla wannan masu yawa akai ya ce min gairi ma hadathin abin da yake nufi da min gairi ma hadathin shine ai gairu makhluk qur'ani ba makhluk bane to ne ko shine abin da yake ingantacciyar magana ahlus sunna suna cewa munazzalun ne wa laysa bi makhluqin kalamu malikina wa laysa bi makhluqin kalamu malikina so wannan shine tabbatacciyar aqida ga ahlus sunna kenan takallama bihi Allah ya saukar da shi ga Muhammadu ala nabihi Muhammad da haka ba makhluk bane kamar da mu'tazila da jahamawa da sauransu suke fada to wannan shine aqida ta ahlus sunna qalu suka ce allazi natluhu qultu kalamuhu la raiba fihi in qalu suka ce allazi natluhu shi shi qur'anin wanda muke karantawa dai qultu nace eh shi din dai kalamuhu shi din dai kalamullahi ne la raiba fihi babu shakka ma a cikin wannan inda kullum musaddadi ga dukkanin wanda yake mai tauhidi wannan maganar haka take ƙalu a wata nuska ƙalu fama na tuluhu to a nan ya kawo mana wata matsala suka ci mashi tuwai alladi na ƙar'uhu to shi menene alladi na tuluhu sai ke cewa ai haza huwal qur'an dai shine ahlus sunna suna cewa inna qira'atal abdi lil qur'ani la tahrujuhu an kaunihi kalamullah da haka koda bawa ya karanta da baki wannan bai fidda qur'ani daga kalamullah bai fidda shi ba ba su cewa ba lafzi bil qur'an makhluq a wannan kuma wata bandacce daban haka masu cewa a'a mu ba mu cewa maganar Allah ne ba mu cewa kuma ba mu cewa kuma halittar Allah ne kamar yadda yake a cikin halittar raziyin to haka duk wannan banna ce ko da bawa ya karanta bai fidda shi daga kalamullah karanta sharhi na alwasiyya na harras jazakallahu khairan da haka falqur'anu kalamullah bayi sun karanta ko basu karanta ba dai bai fidda shi daga maganar sai matsalar mu ta ƙarshe da za mu tiki da ita shine qalu suka ce fa af'alul ibad to game da ayyuka fa na bayi fa af'alul ibadi qultu nace ma min khaliqin babu wani wanda yake mai halitta gairal ilahil amjadi face Allah wanda yake madaukaki bayan mala ya gama alqur'anu kalamullah sai ya kuma ambaci mazhaban ahlus sunna wal jama'a akan af'alul ibad akan af'alul ibad na mana yana so ya tabbatar mana da cewar af'alul ibad ahlus sunna suna tabbatar da ayyuka na bayi makhluqa ne lillahi shine Allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allahu khaliqu kulli sani wannan shine af'alul ibad qultu ma min khaliqin ghayra al-ilahi al-amjadi da haka malam ya tabbatar mana da aqidar ahlus sunna su ne suna tabbatar da ayyuka na bayi makhluka ne kamar maka wannan bayanin a cikin ijma'us salaf fil i'tiqad akwai maratibul maratibul qadar inda halus sunna guda hudu al ilm bawa zai imani bi anna allaha alima kulli shay'in Allah san komai jumlatan wa tafsilan akwai al kitaba imani da cewar Allah ya rubuta wannan a cikin lahul mahfuz akwai al mashi'a imani da cewar wannan abin baya la ya kunu shay'un fi halal kaun ba abin da zai faru in ba da nufin Allah ba akwai al Shi ne Allah ya halicci duk wasu kainat shine ya halicci komai to anan ma ya kawo lafazin al-amjad al-amjad to siffanta Allah da lafazin al-amjad to idan ya zama dai al-amjad in ya zama mushtaki ne daga sifa ta al-majdu to shi al-majdu sifa ce tabbatacciya an samu ta daga cikin nusus ita wannan akwai al-majid Allah ya kira shi da al-majid haka da bai kira shi da shi innaka hamidun majid da haka al-majid kenan ismun wal majdu ya zama kuma ta ce sifa domin duk cikin suna za samu sifa a cikin wannan suna ɗin da cikin suna to sai ya zama almajid shine sunan kenan almajid kenan ita kuma ce sifar shi to amma tasmiya a cewa Allah al'amjad ko kuma a ce almajid to wannan bai zo ba a cikin nusus na shari'a abdulmajid da ake faɗa da haka da ce al'amjad sai mu bar shi shi ma a cikin baban alkhabar anillahi kamar yadda muka ji a can baya domin shi baban al'ikhbar ya fi faɗi a kan babi na sifat kasu ka ba da labari game da Allah da abin da yake kunshe da siffofin shi amma ne ba za a yi bauta ba da wannan suna eh da haka ma'anar majid shine azimul sha'an mai girman sha'ani azimul jalal azimul kar haka sunan yake jami li asma to wannan shine to sai malam ya ce qalu fa hal fi'lul kabih muradu shin yanzu aiki da yake aikin banza shin muradu Allah yana nufatar a yi abin da yake aiki ne amma wanda yake aiki mara kyau shin Allah Allah yana nufatar haka qultu nace ai al irada ita iradan nan wannan nufin kullu halisi gaba ɗayanta tana ga Allah domin laulam yuridu da bai nufaci wannan ba wa kana sai ya kasance to kenan kana na kisata ya zama tawaya ga Allah kenan to kuma subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah an ayyu ajiza warradi a ce aikin banza ya cimma Allah Allah ya gagara Allah wannan wannan sarki ya tabbata ga Allah akan wannan ina so ya tabbatar da iradatul lahi lil khairi wash shar dukkanin abin da ka da haka bayan ya bayyana maka af'al na al ibad makhluqa ne to sai ce to su wannan in af'alul ibad makhluqa fa ma'anahu anna Allah idan muka ce ina da alaka da wancan baitin shine in idza qultum inna af'alul ibad makhluqa idan ka ce ayyukan bayi Allah ya halicce su to fa ma'anahu kenan ma'anar wannan anna Allah arada al-qabiha kenan Allah yana nufin ma kenan hatta aikin banza kenan Allah nufin shi to da ai la'anna min af'alil ibadi alhasana min hasayyi akun da yake aiki mai kyau akun da yake aikin banza wa idza qulna inna allaha khalaqa af'alil ibadi to fa ma'ana zalika annahu khalaqa al'amala sayyi'a to kuma wallahu la yuhibbul fasad wa la yuridu sharra wa su'a da sauransu to shine tambayar fa halilla fa hal fa halilla yuridu fi'l qabih shin Allah yana nufin aikin da yake kuma ba na kirki ba ya bada amsa ai al'irada gaba ɗayanta tana hannun Allah gaba ɗaya domin da bai nufaci wannan abin ba laulam yuritu lakana a kwata nuska laulam yuritu lakana za ka na kisa subhanahu an ayyu ajiza firradi haka ke awa wannan nuska ɗin su da haka duk ba wani abu da Allah zai zama ajiz ga wannan fi'ilan da haka arradi shine asayyi asayyi to wannan kenan ina ga sai mu tsanin saboda ainihin lokaci a darasi na gaba sai mu tashi baiti na talatin qalu famal imanu qultu mujawiba amalun wa tasdiqun bi ghairi taballudi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله